بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقوام أسأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملساكي حدوى أولا يمتي ترانا ثلاثة يومنا هدو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da hudu ga watan uku hudu ne ko? shekara ta 2025 wannan kuma shi ne darasinmu na hudu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na mus'ab bin umair da ke nan lamba 21 layin alhaji umar giwa da ke cikin unguwar ɗan bushiya da ke nan kaduna millennium city muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon karanta daidai da aiki da daidai kuma ya kiyaye harshenmu daga zamiya ya tsare mana zukatanmu daga nufin wani abu wanda ba allah ba muna cikin suratul bakara jiya muna cikin aya ta 214 sai lokaci ya mana halinsa da haka kamar yadda muka ambata za mu sake maimaita ayan koda a takaice ne sannan mu je aya ta gaba mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyin فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى شيء كان الناس أمة واحدة mutane tun can baya sun kasance al'umma ce guda ɗaya da suke rayuwa akan tauhidi ba tare da shirka da Allah ba fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya aiko da manzanni a wani wurin Allah ta'ala ya faɗi dalilin da ya sa ya aiko da manzanni ne tunda in an ce al'umma ce guda ɗaya sai kuma aka aiko da manzanni ya nuna cewa tabbas akwai abin da ya faru ya sa aka aiko da manzanni Allah yi bayanin dalilin a cikin surati Yunus aya ta goma sha tara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu mutane ba su kasance ba a baya ba ce al'umma ce da suke kan tauhidi amma sai suka zo suka saba suka bar tauhidi din fa ba sallahu nabiyina mubashirin wa mundirina kenan sai Allah ya aiko da manzanni annabiyin anan su ne ar-rusul kamar yadda muka faɗa saboda a gaba Allah ya ce ya ba su littafi ba kuma a ba annabi littafi sai idan ya zama manzo idan aka aiko annabi ya jaddada shari'an wani annabi da ya riga shi ko ba aika shi zuwa ga wasu mutane ba ko ba a saukar mishi da shari'a sabuwa ba to annabi ne shi zai rayu akan abin da wani annabin da ya gabace shi ya ta kira a kansa ba tare da shi an ba shi sabon shari'a ba ko an saukar mai da littafi ko an ce je wurin wasu mutane na musamman wannan shine annabi amma ar-rasul shi bayan an masa waɗannan duka abinda muka ambata to ana kuma bashi littafi kamar yadda aka ba annabi Musa at-Taura aka ba annabi Isa Injila aka ba annabi Dawud Zabura aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shanye su gaba ɗaya shine al-Qur'ani sai ya nuna dukkanin waɗannan su manzanni ne kenan idan kun fahimci wannan bayani za ku gane cewa manzo ya fi annabi daraja kuma mutum bai zama manzo sai ya zama annabi kamar yadda a gidan soja ba za ka zo rana ɗaya ka zama general ba sai ka zama kanal sai ka zama kaza sai ka zama kaza sai ka taka kaje to haka shi ma abin yake Allah ta'ala kuma ya faɗi fifikon da ke tsakanin manzannin kansu dan za mu zo a gaba za mu ji inda yace tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wacannan ka su ne manzannin Allah mun fifita wasu akan su to idan alqur'ani aka zo da kalman annabi shi kadai ba faɗin ar-rasul a wurin ba yanzu ne kun gane bambancin annabi da ar-rasul idan aka faɗi annabi ba haɗa da ar-rasul ba yana da wata ƙa'ida da malamai suke cewa kalmomi ne idan ijtama'a iftaraqa wa idan iftaraqa ijtama'a ma'ana idan sun haɗu a aya ɗaya a wuri ɗaya to annabi yana nufin fassarar wancan annabi da na gaya muku ar-rasul yana nufin fassarar manzo yanda ne muku bayanin manzo amma idan annabi kadai ta zo to tana nufin manzo ko da ba a ce maka manzo din ba amma an ce annabi saboda annabi shine mafarin manzo ina fata mun fahimci wannan sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ya taka waɗannan darajoji dukkanin su gaba ɗaya saukar masa da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ita ce surar farko a sauka da suratul muzammil ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila za ku ji da shi kadai ake ta magana inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hi ashaddu wataqum wadhkur isma rabbika wa kum ba ka shi ake ta magana har aka ji ayan karshe Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayn wastaghfirullah yace wastaghfiru ba wastaghfirullah inna allaha kana ghafurur rahima har aka gama suratul muzammil gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne shi ba manzo ba shi kadai ake ginawa da sallan dare an kai shi barikin gina imani ne da gangan jiki saboda duk mutumin da ke sallan dare yana samun karfin imani da in duk duniya za su juya maka baya za ka iya rayuwa in dai mutum yana sallan dare duk wanda zai kika ko gezau ba za ka ji wani ko ka ji zafi zafin ba zai hana ka kai abin da Allah yake so sannan za ka samu nishadi wurin bin Allah duk wanda ke sallan dare yana da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da an san za a kore shi a Makka za a kashe mishi masoya za a kwace musu dukiya sai aka fara gina shi da sallan dare Allah kuma ya ga mai dalilin dan ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila za mu saukar maka da magana ne mai nauyi za ka zo ka ce banda lata banda uzza banda manata salisatan ukhra qul huwallahu ahad za ka ce a bar gumaka ɗari uku da wani abu abu Allah shi kaɗai kai ka san ba za a kyale ka ba tunda kowane gunki yana da jama'ansa da suke ba shi kariya to amma idan kana sallan dare ba za su iya da kai ba to shi yasa wannan gaba ɗaya suratul muzammil annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne shi haka har farkon suratul muddathir da Allah ce ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ka lulluba da mayafi um tashi har yanzu annabi ne fa'anzir je kai gargadi kuga an aika shi ya fita daga annabtaka an naɗa mishi sarautar manzo kuma sallallahu alaihi wasallam to nan da Allah ya ce fa ba'athallahu nabiyina sai Allah ya aiko da annabawa ai ma'ana ar-rusul sai Allah ya aiko da manzanni jakadu aikin su kun an ce manzo dama shi dan sako ne a ce ai ba mu ga manzanka ba ma'ana ai baka aiko da sako ba na wani abokin mu yace ni dai kwana biyu baka turo min manzannin rahama ba yana nufin kuɗi wato kaga yan sako ne kan ko shakka babu waɗannan manzanni ne Allah ya turo mana na halal wanda za su bar mu bi ba Allah ba su raba mu da addini ba to shine Allah subhanahu wataala ce mu bashirin waɗannan manzannin sun zo suna bishara duk wanda ya bi Allah yana da aljanna Allah ka sa mu a cikin su wa munzirina sannan suna yin gargadi duk wanda ya shirka ko ya saba Allah to ba zai gagara Allah ya masa azaba ba Allah ka tsare mu da saba maka dan sarkin sunayen ka sannan wa anzala ma'ahumul kitab a tare da haka Allah madaukakin sarki ya aiko su da littafi alkitab anan yana nufin dukkanin littattafan da Allah ya saukar daga sama su zabura injila da attaura mun san guda hudu ko biyar ko mun san zabura mun san injila mun san attaura mun san alqur'ani mun san suhufi ibrahima wa musa in ka ce waɗannan akalla guda biyar waɗanda mun ji su a cikin littafin Allah an sanar da mu su ta yiwu Allah ya saukar da wasu waɗanda ba mu sani ba, ba mu da bukatuwan saninsu shi ya sa Allah bai kasa alƙur'ani ba, Allah shi ne mafi sani. To, amma nan cewa alkitab yana nufin dukkanin littafi wanda Allah ya saukar ku yi imani da shi, ku yadda cewa ya saukar da littattafai, tare da cewa ku fifita alƙur'ani a kan sauran, kuma ba ku da bukatan sauran idan kuna da alƙur'ani. Zuwan ƙur'ani ya shafe dukkanin sauran littattafai, amma dai an ba ku labarin cewa an saukar da su saboda ku gane addinin musulunci ya haɗiɗe dukkan sauran abubuwan da ake kiransu da suna addini idan akwai addinin to idan akwai ƙur'ani ba a buƙata wani littafi matsayin imaninmu da littattafan da Allah ya saukar bai gaza irin imaninmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an haɗa shi da sauran ƴan uwansa annabawa ba zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe dukkanin sauran dukkanin sauran annabawa ba za ka ɗauko shari'an wani annabi yanzu ka yi aiki da ita ba ba ma za ka same ta asalin nuska asaliya ba ba ita dukkanin malaman tarihi da na hadisi da na komai sun yarda cewa ba za ka yi ɗauko yanzu injila asalin kwafin injilan annabi isa ka ce ita ne wannan ba an riga an cancanza ta an shigar da bashan daban-daban akwai su king james bashan akwai yan catholic suna bin kaza yan anglican suna bin kaza mu kadai da al'umma musulmi qur'anin mu guda daya shine kuma wanda barna bai sai shige shi ba la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah ta'ala ce barna bata isa ta zo masa min bayni yadayhi ta gaba gare shi ba suka ce az-ziyada ba abinda za ka ƙara ƙur'ani sai ɗan ƙaramin yaro ya ci gyaran ka ya gyara maka wala min khalfihi baya gare shi suka ce al-nuqsan ba abinda za ka rage a cikin ƙur'ani ba ce sai ka ji yaro ƙarami ya nuna maka cewa akwai abinda baka sa a ciki ba wannan cikin ka'idan Allah madaukin sarki da yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da alqur'ani yana daga cikin siffofinsa adh-dhikr ya ce kuma lalle mu ne muka yi alkawarin za mu kare shi tumu ma Allah ka kare mu mu da muke al'ummar littafi Allah ta ce ko mun saukar da shi ne bilhaƙi ma'anan bilhaƙi gaskiya ne a cikinsa duk abin da ya faɗa babu za'ida sannan ma'anan bilhaƙi yana hukunci da adalci duk abin da ƙur'ani ya zo da shi adalci ne babu kishiyar haka a ciki duk abin da ka gani a littafin baya ballantana alƙur'ani adalci ne shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya sharadi a cikin alqur'ani cikin suratul nisa'i cewa duk mutumin ma da yaji kaikayi game da wani hukunci na Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya fita daga musulunci ba wai ya karyata ba ya ji kaikayi akan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartas to zai iya wayan gari baya cikin musulunci haka Allah ya faɗa Allah subhanahu wata'ala kuma bai faɗi wannan hukuncin ba sai da ya rantsuwa kimanin guda uku ko hudu ko makamancin wannan yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim mene harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ta'ala ya rantsuwa kaman kace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha ghairu kaga wannan ai magana ta girma Allah ce yana rantsuwa da kansa la yu'minuna ba za su taba zama masu cikakkiyar gaskiyar imani ba kowane ne su hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama kai ne mai hukunci akan duk abin da ya gudana tsakaninsu sawa'un kana raye su kawo maka ƙaran wani abu da ya faru wane yi min kaza ban ji daɗi ba manzon Allah ka nema min haƙina kaga wannan sun kawo hukunci ya hukunta ko kuma a'a bayan mutuwarsa hadisanta hadisansa sallallahu alaihi wasallam ingantattu suna nan sun gudana kuma duniyar na ci gaba da gudana sannan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hukunci da shi littafin Allah ne dan haka bil haqqi yana nuna littafin nan ya zo da labari na gaskiya yana faɗin abin da ya shuɗe a baya in ya faɗa mana ya faɗa sai ce tilka ummatul qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wannan wata al'umma ce wanda ta shuɗe kaga Allah ya bamu labarin al'umma al-madiya wanda ta riga ta wuce sannan akwai al-mustaqbila wanda za ta zo a nan gaba abubuwan da za su zo su faru a nan gaba kamar fitar rai kamar kwanciyar kabari kamar alamomin tashin alkiyama kuma yadda ya faɗe su da haka za su zo su faru to da haka cewa wannan alkitab bil haqq littafi ne wanda yake da gaskiya ai akhbaruhu sadiq duk abin da qur'ani ya faɗa gaskiya ne sannan ahkamuhu adl duk abin da ya hukunci akai adalci ne wannan littafi ne sannan sai Allah ya ce wannan an sanya shi bainahu tsakanin su ya kuma bainan nasi ko dan ya hukunci a tsakanin mutane fi maftalafu fihi na daga abin da suka yi sabani a cikin sa Allah madaukakin sarki ya ce وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم kuma ba wasu ne suka yi sabani a kansa ba sai waɗanda gaskiya ta zo musu sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne a cikin at-taura an sanar da su zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin injila an tabbatar musu da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka suka ki karba abinda ko ya hana su karba Allah ta'ala ce baghyan bainahu dan zalunci a tsakaninsu idan aka ce zalunci shine mutum ya sanya abin da ya dace a wurin da bai dace ba kun fahimci magana mutum yayi abin da ba haka ya dace ya yi shi ba to wannan abin shine zalunci mutum ya dauki wani Allah ya bauta mishi zalunci ne Allah ya baka ni'ima ya raya ka ya yi ka musulmi ai ya nuna cewa kai dinnan ya kamata duk abin da za ka yi na biyayya ga Allah ka gaggauta yi shi amma sai mutum ya je ga wani shi zai iya mishi abin da Allah yake yi kaga wannan zalunci ne ko shakka babu to sai Allah ta'ala ya ce fa hadallahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da wanda suka yi imani wato su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da duk wanda zai biyo bayan su akan abin da suka rayu limaktalafu fihi na dangane da abin da suka yi sabani a cikin sa min alhaqqi na daga gaskiya bi iznihi Allah ko yayi wannan da izinin sa ne a bisa zaɓin sa mun gode mu Allah akan wannan sai Allah ta'ala ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah madaukakin sarki shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici dangane da aiko manzanni da Allah subhanahu wata'ala yayi kamar yadda muka faɗa ya aiko su ne saboda sabawan al'umma mun karanta hadisin ibn Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa tun daga kan annabi Adam sai da aka yi karni guda goma mutane ba su zo sun yi shirka da Allah shi yasa a wannan karnin gaba ɗaya ba a samu ba a samu manzo ba duk annabawa ake aiko har sai da aka zo zamanin annabi Nuh alaihi salam a zamanin ne aka fara da shirka kamar yadda muka yi bayani jiya sai ya zanto cewa an aiko da annabawa da manzanni waɗanda za su zo su yi hukunci da Allah ta'ala ce annabiyin mun faɗa yana nufin manzanni sannan da ya ce an zala alaihimul ma'akumul kitab ya aiko a tare da su akwai littattafai malamai sun ƙididdige cewa littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a sama daga sama kuma aka san su a tarihi da dalilai ingantattu sun kai adadin littattafai guda 113 wannan ba ƙaramin adadi ba ne guda ɗari uku da goma sha uku ba ɗari ba ɗari uku da goma sha uku kaga wannan yana nuna irin hidimar da Allah ya mabawa don ya je aljanna tana da yawa kuma wannan yana nuna maka ashe idan mutum ya saba ma Allah ya zamto Allah ya masa azaba to wannan kan bai kamata ma mutum ya zo ya damu ba don an ma wani azaba saboda duk wanda kaga Allah ya mishi azaba to butulcin da ya ma Allah ba kaɗan bane ma yaf'alu Allah bi'adabikum in shakartum wa amantum idan kuka gode ma Allah da ni'iman aiko manzanni kuka gode masa da ni'iman littattafai da ya saukar Allah ce to me amfanin ni kuma muku azaba shi Allah ba ruwan shi da mu mutane azaba matukar za su imani yanda yake so za su gode mishi a cikin abin da yake so ya Allah dan tsarkin sunayenka sanya mu cikin masu godiya sannan kuma masu yin imani da abin da kake so kuma ka yarda da shi wannan cewa da Allah min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bayan hujjoji da dalilai sun zo musu ai ana nufin a cikin attaura da injila sun ga hujjojin da ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne babiyan da Allah ya ce sun bijire ma gaskiya saboda zalunci a tsakaninsu ai ma'ana zulman wa hasadan zalunci da hasada su ne abubuwa biyu da suke sa mutum ya ga gaskiya ki ɗaukanta idan mutum azzalimi ne to duk abin da ya dace ba lallai yayi ba bal azzalimi ma yana yin abin da bai dace ba ɗaya kenan ko sannan hasada ita hasada tana rufe idan mutum tana sa shi ya kasa ganin inda Allah yake so ya gani sannan kuma mutumin da ke hasada yana tuhuman Allah ne akan wani abu ne kamar yana cewa Allah dan me kai abin da ba shi ya kamata kai ba saboda mai hasada suka ce abin da hasada ke nufi in ji malamai shine mutum ya fatan wata ni'ima da Allah ya ba wani ta gushe ga barinsa ko da shi ba zai samu wannan ni'imar ba ko da shi ba zai samu wannan ni'imar ba suka ce to wannan yana da matsalin matsala saboda ita ce zunubin da aka fara saba ma Allah da ita a cikin sama shedan hasada ne ta sa da aka ce ya annabi Adam sujada sai bai masa sujada ba ya kuma faɗa yake cewa dan me za a halicce shi daga wuta a halicci annabi Adam daga yanku sannan a ce shi da ke daga wuta ya ma wanda aka yi daga yanku sujada kaga yana ganin kamar an yi abin da ba shi ya dace ba shi ita ce hasada dai kawai da muka faɗa Allah ji kan Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim da rahama yace wallahi shedan yayi sa'a bana wurin yayi ma Allah rashin kunya yace kai Allah na da hakuri yace da ina wurin shedan ya faɗi wai shi an halicce shi daga wuta an halicce Annabi Adam daga yanku haina kafa dalili ibn al-qayyim yace wallahi da sai ne masa raddi na mayar masa da martani na ga mishi dalilai guda dubu wanda ƙasa ta huta albarka sanadiyar su yace me ake da kai huta shedan duk wanda ka taba sai ya kone ƙasa mu kuwa ta aje mana ruwan sha idan sama ta dauke nata ta fitar mana da aje tsirrai ta lullinka mana tsiro ta sa buhu ɗaya ka kwashi buhu ɗari sannan mu mutu ta rufa mana asiri a rufe mu ba ma ɗoyi akan hanya ta aje mana gwalagwalai na dukiya ga man fetur mu ciro daga ciki mu amfana kai ne ka taba yi dan gidan taki zama wuta kan ko ci akai jama'a wuta ai kowa ya san da abu mutanen Maiduguri za su bi mu fahimtar misalin da nake Allah ya ƙara muku sauki da kariyarsa mutanen Maiduguri ambaliyar ruwan da aka yi kwanaki inda wuta ne shigo gari haka bai kuke tsammani ai da ba wannan magana ake yi ba ba wannan maganan ba to kaga wannan cewa Allah subhanahu wataala da ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da dalilai babiyan zalunci da hasada mun faɗi illan hasada hasada ba ta da kyau a rayuwar musulmi duk mai hasada malamai na cewa duk wani rashin lafiya da mutum zai yi na jiki ko na zuciya ana fatan zai iya warkewa ma banda mai hasada banda mai hasada saboda ita ciwon hasada azaban wuta ke cire shi man eh kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bisa harshensa da baya faɗin sarri yace kun ga hasada tana cinye ibadan mutum kamar yadda kirare ke cinyewa an kunna masa wuta ka san kirare ne nan da nan to kan shi kawai zaka gani ya kare ka ka ce wani abu to duk mai hasada haka Allah zai ta kona ayyukan ibadarsa har sai sun kare haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma na faɗa muku a sama da ita aka fara saba ma Allah shaitan abin da yi a sama yayi wannan har Allah ya kore shi daga rahamarsa ya ce ya tafi ba shi ba rahamar Allah. Sannan ita ce zunubi na farko da aka fara yi a doron ƙasa. Suratul Ma'ida ta yi mana wannan bayani. Wato alaihim na abu nai Adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fataqabbala fataqabbala min ahlihima wa lam yataqabbal min al-akhir qala la aqtulannak. Ya'yan Annabi Adam guda biyu da Allah ta'ala suka yi jayayya Allah ya ce to ku kawo sadaka kowa ya kawo sadaka ya aje alaman cewa Allah na karbi sadakan wanda na yarda da shi cikin ku wuta za ta zo ta kona abin da ya aje sai kowa ya aje ɗaya ya aje abu mai daraja ɗayan ya ba Allah irin tashi ka cika kwakwa din nan irin Allah ga naka sadakar da mutum yana da daman yin sadaka gwaggwaba sai ya ciro dan abin da la yusminu wa la yughni min juye sadaka da shi irin wannan ne lokaci sai kaga Allah ya ba mutum wa'azi da kai shi daga cikin ruwayoyin da ake faɗi wani mutum yana masallaci a sau sai ana sallah ba a magana amma ana kuɗi ba na juma'a ana fi sabilillah ana wuce da roba sai ya je aljihun shi yana so ya ciro naira ashirin ashe akwai ɗan dubu dubu kawai garin ya zaro 20 sai suka biyo 'yan dubu sai suka faɗi da ya duba ya ga 20 sai ya jefa ma Allah a roba gashi nan to wani yana bayan shi shi kuma ya ga 'yan dubu dubun sun faɗi sai ya taɓo shi ya nuna mai dubu dubun sai ya ɗauka ya nuna yi cewa ga nawa nan ne ka samun a roba sai ya ɗauka sai ya sa a cikin roba sai ɗan agaji ya wuce aka kai hudu ba yana ta dalilin imani ana idarwa sai ya ce mishi kudinka ne fa na ce ka mai da aljihu ya faɗo ka ba mai sadaka da ya shafa kawai sai ce wasu bahanan lai kaji raunin imani malam ai annan sallallahu alaihi wa sallam ce ma naqasa malin sadaka duk dukiyar da ake sadaka da ita garanti ne Allah ce ba za ta lalace ba haka Allah ya faɗa ya bi ne adam an fi unfik alai haka Allah ya ce ya kai dan adam fitar da dukiya ka ciyar ni ma zan ciyar da kai ka san ciyarwan Allah ko bi gairin hisab yake in ka ji ana kirgawa dan adam ne zai kyauta amma idan Allah ne ina ai in Allah ya yarda muna fatan mu ma duk Allah zai kirga aljanna ya ba mu muna kyautata mishi zato a cikin rahamansa da jin kansa to dan haka wannan zalunci na hasada ɗan uwa bai da kyau ba shi da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akai kuma duk mutumin da ka fahimci yana maka hasada to kai kaffa kaffa da shi dan har kashe ka zai yi eh hasada ba wallahi wallahi kun ji na rantsa muku da azumi a dakin Allah mutumin da ke ma hasada dan ya salwantar da rayuwanka ba damuwa bane a wurin shi ko da zai nadama ba zai saboda me yasa na faɗi wannan ai su ƴaƴan annabi Adam guda biyu din da Allah ya amshi sadakan ɗayan buɗan bakin ɗayan cewa yin ƙwala la'aktulan naka sai na kashe ka, aga hasada. La'aktulan naka wallahi sai na raba ka da duniya sai na kashe ka. Haka ya ce mishi, a gaba kuma Allah ce fafatalahu sai da ya kashe shi. Shi ma kuma kan ya kashe shi ya ce in ka kashe ni duk zunubaina ne Allah zai ɗora maka. Sannan a ƙarshe ka zama cikin asararru kuma za ka yi hakan kuma sai da ya yi sai da ya kashe shi. Sai da ya kashe shi. To har daga ciki illan hasada duk mutumin da yake mahasade ne to din nagartan shi sai kaga yana ƙarya akan wanda ya mahasada ko baya ƙarya akan wani abu wanda yake mahasadan yake masa ƙarya shi yasa idan kana mu'amala da mutane sai ka rinka lura da kyau wani ba kai zai mahasada ba amma yana ma wani wanda dukansu suna tare da kai ko suna karkashin ka ko dukansu ka san su to idan kaga element ta hasada daga cikin alamun gane ta duk abin alkhairin da wani zai zo da shi sai ka ji wani ya kushi sai ya toshe sai ya tunani ya lalata ko ya faɗi alkhairin mutum ƙarshe sai ya kawo bakin fenti ya goga mishi sai ce ai yana da kokarin kaza sai dai kai ai ka san mu mun san shi ku dai bai a hankali a to me a hankalin ka faɗa mana tunda kai iya faɗin ga munanan ɗabi'un shi ita wanda ka koye ne ya hana ka faɗe ta ba za ta faɗi ba saboda hasada ce jama'a kun fahimci wannan ko to in ka san wani yana ma wani hasada ka rinka tantance maganganun wanda kake rayuwa da su ka rinka lura zai iya ma wancan ƙarya saboda shi ya samu biyan buƙatar shi zai iya masa wani abu wanda ba wannan ba Allah ka tsare mu da wannan cuta to shine Allah ta'ala ya ce sun yi wannan ne sun saba ne saboda zalunci da hasada kuma Allah madaukin sarki ya yi hani akan wannan a takeice kafin mu ta daga ayan a cikin ayan Allah ta'ala ya ce a fahtalafu sai suka saba to me saba wanda ake nufi a ayan malamai sun yi maganganu daban-daban karkashin wannan gaba wanda akalla akwai guda biyar ko shida waɗanda ya kamata mu san su saboda mu kiyaye mu ma kar mu je mu saba mu Allah kamar yadda su ma suka saba sabawar su ta farko shine sabawa dangane da al'amarin Annabi Isa wasu Yahudawa su sun kafirce ma Annabi Isa ba su yadda da Annabi Isa ba Yahudawa suna da mummunan magana dangane da Annabi Isa a cikin littattafansu daga ciki ya munana Allah ya tsare ya kyauta baicin karatu ma ba za ka faɗi wannan ba cewa suke annabi isa ɗan zina ne shi wannan magana ce ta yahudawa waɗanda suke jifan mahaifiyarsa na na maryam kun san ta haife shi ba da uba ba kuma allah ya tsarkake shi akan wannan ko inda matsala isa inda allahi ka matsali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to wannan kun ga shine saba wanda suka yi su yahuda kaga sun kaskantar da darajar annabi isa sannan su kuma nasara da suka tashi sai suka daga annabi isa ya wuce iyaka sai suka ce shi allah ne kun gane ko wannan abin da suka faɗa sai zamto yahudawa sun kaskantar da darajarsa shine tafrit su kuma waɗannan a shine ifrat kai su kuma waɗannan kiristoci sori su ne suka ifrati suka wuce iyaka yahuda kuma suka daune darajarsa to kaga dukkaninsu sun saba da abin da shine Allah ya saukar mu kuma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai datar da mu daidai sai ya gaya mana cewa annabi Isa Abdullahi wa rasulu annabi Isa bawa ne na Allah mutumin kirki ne ƙarya yahudawa suke shi ba dan zina bane kunga an tsarkake an fita daga layin suwa ne yahudawa sannan kuma rasuluhu yanda su kiristoci ke cewa shi Allah ne su ma sun yi tsarki da fitsari ba haka maganan take ba shi jakada ne na Allah bawan Allah ne ba a bauta mishi jakada ne na Allah ya fi karfin duk wani dan adam kaga ba a tauye darajar shi ko ɗaya ba shi ba Allah bane amma kuma ya ci mutane ya fi su daraja da matsayi to menene aibi a cikin wannan babu aibi ko daya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yace ba abun ba sunan da yake so ka kira shi da shi a duniya kaman ka ce da shi Abdullahi wa Rasul ka ce mishi bawan Allah ka yadda shi ba abauta mishi amma kuma ka sani shi din ba sa kowa bane Rasulullahi jakada ne na Allah wanda har annabawan sai sun ci alfarman shi ranar alkiyama kaga wannan shine daidaito to wannan shine sabawa na farko saɓawa na biyu shine saɓawa da aka yi dangane da annabi Ibrahim. An samu saɓani a kai, Yahudawa sun rinka cewa annabi Ibrahim ba Yahude ne, kaji za su ɓace mana marasa kirki. To, me yasa ba ku yi sallah ba? Da sun yadda da sun ba annabi sallallahu Alaihi wasallam, tun da kakansa ne. To, suka ce annabi Ibrahim ba Yahude ne, in ji Yahudawa, sannan kuma su nasarawa kiristoci suka ce, a'a, gaskiya annabi Ibrahim kirista ne ba ba Yahude ba. da Allah ta'ala ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaba mu al'ummarsa daidai sai ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya annabi Ibrahim ba ba yahudi bane annabi Ibrahim ba kirista bane inji annabi sallallahu inji Allah subhanahu wataala walakin sai dai shi annabi Ibrahim kana ya kasance hanifan bi kakkan addini yake ji wanda ba karkata ko musulunci kenan shine udkhulu fi silmi kafa wanda muka karanta a baya sannan kuma musliman annabi ibrahim musulmi ne ya Allah mun gode ma da ni'imar musulunci to wannan shine sabani na biyu wanda Allah yayi yace wa ma kana minal mushrikin kuma shi bai daga cikin mushrikai dan su kiristoci da yahudawa suna ma Allah shirka suna cewa trinity ko the menene the father the son and the holy spirit Allah ta'ala ce wala taqulu salasa kar ku ce trinity intahu ku daina wannan ba gaskiya bane malan da akwai trinity da tana an raba sama a to ko yanzu baka ga Najeriya da kitin da ake ta yi ba ana araba kasan wasu na man fetur na kudu noma na arewa har yanzu ba zaman lafiya sai an lafa ka ji ana kashe mutane a can mutane a nan da duk a dunkula abu ɗaya ne da gaske ba za a samu wannan ba to ballantana sama ai da an aka yi ma wani Allah sallah sai ce ba za a yi ruwa wannan shekarar ba wanda Allah ya ce to shi dai aima nashi mutanen to kaga hankali ma ba zai dauki cewa a ce Allah ba ɗaya bane dan haka Allah shi kadai ne shi yasa gare shi kadai muke muke neman taimako kuma shi kadai muke bauta ma kuma shi muke roƙon ya bamu rahama cikin aljannansa yanzu mun samu sabani na nawa na biyu wanne ne na farko a abin da kai aran ma a ba kana hango littafi na shakurin din ka aran ma kawai ba sai mu ji ina so mu gane gaba daya wanne ne sabani na farko annabi isa alaihi salam me yahudawa suka ce game da shi a kai ku kyala da yahudawa me kiristoci suka ce na ya mu na ba sai mun maimaita ba tunda dai mun ji kawai mu bar shi a wurin shi wance ya kazanta me kiristoci suka ce sun ce shi Allah ne to kaga wannan shine na farko na biyu ko mun ji game da annabi Ibrahim yanzu shi muka gama ji sai na uku sabanin da aka yi dangane da al'amarin alqibla da sallah ina za a kalla idan an tashi yin sallah wannan ma da Allah ce fahtalafu a cikin ayin da muka fassara yace yana daukan ma'anan safani a wurin ina za a fuskanta idan an zo yin sallah yahuda suka ce ai baitul maqdis kawai jerusalem za a kalla shi yasa ga su can sun tare ba su sallah a wurin kun fahimta ko saboda sunan suka yi imani da shi ba za ka taba ganin su a ka'aba ba sai dan wanda Allah ya marabo ya musulunta sai ya leka to kaga wannan yana daga ciki shi yasa galibi duk wanda ya zo ko musulmi ne daga can wuraren in ka haɗu da shi a harami ko yana da shekaru za ka gane addinin sama-sama ya san shi wallahi ni ina ga zuwa na ka'aba na ƙarshe akwai wani ya girme ni duk ya furfura da ya zauna sai ya ce min my friend please this is the ka'aba har yana gaban ka'aba ya ce min where is the real ka'aba ina asalin ka'aban take sai na ce ita ce wanda ya ce alhamdulillah I'm a muslim yake fada shi musulun dattijo sosai sai ce min why is hajar al-aswad please ina hajar al-aswad nace ga sai da na ƙara mai darasi gaba ɗaya game da harami to kaga amma kai an haife ka ciki amma sai ga mutum ya tafi kallon mancansa da an sanar ana Allahu akbar ina hayya ala sala ya bata rai a shagon bai koko kaga an samu akasi musamman tuzuranci malam tuzuranci bai da dadi ka sai dan mutum tuzuru ne shi kadai sai kaga yana babare ta haka nan tuzuranci yana goge hadda matasa Allah ya bada kuɗi a yi aure Allah ya kawo abin yi wai na ga kamar kun gaji ne na ɗan motsa injin ɗinku kaɗan ku zo mu je dangane da saɓanin alƙibla da sallah ‘yan uwa masu albarka yahudawa sun ce a fuskanci baitul maqdis shine jerusalem su kuma nasara suka ce a'a al-mashriq shine mahudan rana mafadar rana an gane ko nan za a kalla da Allah subhanahu wata'ala ya tashi yazo Musa ya ce mu kalli inda duk annabin da aka aiko ya zo wurin ya kalla shi ne ka'aba haka Allah ya ce baitul atiq gida ne wanda yake da dadde duk annabin da ya zo ya tarar da ka'aba sai Allah ya ce to mu kalli inda annabawa suka kalla kai ka san ana so a yi mana rahama da ba a nufin mu da rahama da ba za a samu mu kalli inda Allah yake so ba to shine Allah ta'ala ya ce mu kalli nan har sai da Allah madaukin sarki yanzu ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram mun fassara sa ayoyin da muka fassara a Gombe a cikin wannan sura mun yi bayani mai fadi amma abinda ta aya ke nufi shine ka fuskanci shatr al-masjid al-haram inda Ka'aba take nan ne al-qiblanka har ma a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yake kallo ba baitul baitul maqdis ne yake kallo a farkon lokaci sai wata rana ana cikin sallar la'asar sai Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibril ya ce ma Allah ta'ala ya ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga kana so ka rinka fuskanta alqibla to daga yau ka karkata ka kalli alqibla ta makka nan da alqiblanka shine qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarbaha sai Allah ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram Allah sallallahu alaihi wasallam yakan rinka kallon sama kamar yana dan magiya Allah dan duba lamarin nan muna so mu kalli mu kalli mu kalli Ka'aba kaga ya tabbatar da cewa Allah yana sama ɗaya kenan sannan na biyu yana roƙo ashe ana kaya za ka yi roƙo sama ake ɗaga hannu a yi da sauransu sai Allah ce to za mu karkatar da fuskanka inda in muka sa za ka yadda inda ranka dai ɗin ke so dan lokacin da zai hijira daga maka ba da san rai ya tafi ba shi yasa galibin sahabbai muhajirin da suka je Madina sai da suka yi ta ciwo suka yi rashin lafiya ba su saba da ruwan Madina ba ba su saba da kaza ba saboda sun saba da Makka ne annan sulasulan da zai fita sai da ya ɗibi ƙasan maka ya sunsuna a hannun shi sannan ya zubar ya ce Allah ya sani ba don raina so zan barki ba ya ke maka kamar yadda ba raina so na bazari na dawo gwallo sa ba ga shi mutum ɗan bujiya suna nema su sa ni hijiran ƙarfi da ya ce so ba to haka nan haka nan sallallahu alaihi wasallam ya kai Allah ce ya kalli al-qibla ya kalli ka'aba akwai wata fa'ida da muka faɗa a tafsirin 2023 ya kamata mu dawo da ita a nan saboda akwai amfani a ciki na farko shi ne duk mutumin da yake masallacin haramin makka masallacin haramin makka wajibi ne in zai sallah ya zamto ka'aba yake saiti ko da ko za ka yi 360 wurin ɗawafin nan ko ta ko ina kake wajibinka ne zamto inda kake sallah yana fuskantar Ka'aba bai karkace ba shi yasa kuka ga hatta masallacin an gina shi da tsarin da ba ma zai yiwu a ce ba Ka'aban kake fuskanta ba kun fahimci magana sannan sai na biyu idan baka cikin harami to abin da ke wajibi a kanka ka tabbatar baka karkace ma inda masallacin yake ba an ƙara sauƙaƙe maka saboda nisa dan an ce maka lallai sai Ka'aban to za ka iya kuskura asali sai zama kayi laifi sai Allah ya sausauci akan masallacin zaka fuskanta waɗannan bayanan Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimi ya kawo su a cikin littafin Sifatus Salah na shi ko karanta za ku ga da bayanai da dalilai masu faɗi na ilimi a cikin su sannan idan kuma ba a garin Makka kake ba to abin da ke wajibi kanka shine ka fuskanci inda garin makka yake shine duk muke kallon gabas na dawo da wannan maganan saboda wani abu da ya rinka yawo kwanakin baya a cikin mu ta ya mutsama mutane lissafi ya ta raba kan mutane alhalin a ilimi na addini bai kamata ya raba kan mutane ba shine waɗanda suke yawo da Google Earth da Google Map ɗinsu sai a zo a ce sai a ɗauɗana a masallacin nan sai a ce dab wani ma da ya zo ya ɗoɗa na masallacin mu sai ci turka shi wallahi masallacin nan Morocco yake kan kuma ba akwai wanda tun bai da furfura yake sallah masallacin zudi ya tsufa wani wani irin tashin hankali ne zai shiga wallahi wani saurayi ne haka ya ce yawo lokacin zai zo ya ce wannan masallacin to ya za a yi sai a ce kuna ku da sauki ku koma kafet ɗin masallaci a yayyanka shi sai kaga masallaci ya koma angul ba yadda ka zaunin babu da triangle na wancan kasar shedanin to tsakani da Allah wannan kuskure ne haka ya faru shekara kusan 2008 akwai masallacin da muke karatu muke darasi da su a cikin hufidin ismatin min alfitan limamin masallacin malamin mu ne ni ya karantar da ni tun ina karamin yaro malami ne wanda har gobe ina girmama shi ba ma a yau kadai ba da yazo ni ina karatu a masallacin shi kuma shine limamin masallacin ban taba shiga tsaka mai wuya wurin gudanar da mutane a masallaci kamar wannan lokacin ba shi ya dauki fatawan wancan yaron da ya zo 100 bisa 100 kawai masallacin nan ko dai a rushe shi ko a karkata to yanzu abinda muke cewa duk wanda zai zo ya ce masallacin nan bai kalla alƙibla kaza sai mu ce to alhamdulillah ilimi ya zo mun ji dadi amma ka aje mana miliyan 47 da muka gina masallacinmu ta yanda in mun rushe za mu gina wani da mu yanzu mutanenmu wanda ake karɓar fi sabilillahi a cikin bokiti ne ba su da wannan kuɗin ba su da wannan halin a musulunci ko ba ka rushe abu baka ba mutane makwafinsa ba ba a yi ina fata mun fahimci wannan shi yasa ko giya da Allah zai haramta shanta sai da yi ayoyi daban kaɗan kaɗan kaɗan har ya haramta ma mutane saboda su iya to ya zo ya ce shi ga inda alƙibla yake limamin nan ya miƙe Allah ya tsara ma malam lafiya da tsawon kwana ya bayanai masu zafi ya ce saboda haka yau duk za a canza su kuma masallacin gaba ɗaya da yake ‘yan kwamitin sun sha boko kuma ba su yi addini ba ka za akwai matsala mutum ya ɗirki boko ba addini suka ce ina ai ba za a juya ba dukkan mutan masallacin aka zo ban ana sallah waɗanda suke nan cikin ɗalibai a lokacin sun sani kafin ɗin duka muna kalla alƙibla amma shi wallahi da tuma shi ke haka ma ga imamin a haka liman na ta liman na ta kudu yana ta arewa ya juya ba to ni tashi hankalin da na shiga idan na gama karatu ni ake sa in yi limanci kuma har ga Allah ni ban yadda da fata wadda malam ya tsaya akan ta ba to ya zan yi ina son malami na ba na son fitina in kai ne ya zaka rora wannan matsalar ha ai warwarewa kawai shi ne sai ta alagafa ta malam idan kuna na aibe kamata mu ɗalibai mai limanci ba a shi ke nan kaga ai ban yi baballe ni ba a tsora mun kafin da rikici da haka na sai lallaba kamar zan alola in na fita sai in arci an ayi da sallah ba tun ya hukunci kaza ba ma za a ganni ba har sai da Allah ya sa abin ya daidaita amma an sha wahala to gaskiyar magana ba wajibi ba ne sai ka fuskanci ka'aba direct yanzu da za a daga ka'aba daga inda muke akila ko girman yatsa na ba za ta kai ba ba za a ce kowa dole ita ai ko hankalci za ka gane cewa a shari'ar musulunci wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj to abin da ke da fa'ida a wannan shine yin karatu na addini dan Allah duk abin da za mu dora mutane mu kokari mu samu asalin shi a addini ba a yin addini da molanka ba zan zo in yi addini da ra'ayina da san raina ba dan kawai raina na san abu ko ina so jama'a su jini na fara faɗin abu kaza muna fama da wannan cuta a wannan lokacin addinin musulunci bai bukata sai kai mai kyale-kyale duk abin da zaka faɗa an gama faɗin shi ka zo kawai ka ce da yanda Allah ya ce wanda Allah ke nufi shi da shirya zai shiryu ya Allah ka ba mu shirya baki ɗayan mu sau da yanayin lokaci na gani bari mu ƙari shi wannan saboda kan mu sake kwana a aya mun samu saɓani na nawa kenan na na uku ko sai na hudu shine saɓani dan gani da ranar juma'a su Yahudawa ranar Asabar suka zaba. Kun gane ko? Shi yasa ake hutun weekend ake cewa Saturday and Sunday. Dama su dan Juma da dan Jumai ne. Al-Maghdubi alaihim da Abdallin haka Allah ya kira su. sai su yahuda suka zaɓi ran asabar ranar suke hutawa yahuda kuma suka ce ranar lahadi da mu da ra- kiristoci suka ce ranar lahadi da Allah ya tashi mana gata sai ba mu ranar juma'a so duk ya kautar da tunaninsu daga wannan hadisi ya tabbata cikin a littafin sahihul bukhari hadisi na 235 da imamu muslim hadisi na 855 hadisin abi hurairah Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wani hadisi mai dadin gaske sunan wannan hadisin da zan faɗa muku yau a sharuwa lafiya ma'ana hadisin yana da dadin ji a kunne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce nahnu al-akharuna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu ne dai muka zo a ƙarshe daga mu sai tashin kiyama amma kar wanda ya mana gori da ran alkiyama mu ne a gaba Mun kabbara mana. Kufa annabi ba ke magana. Mun zo a ƙarshe, amma nan sula sai ce da iyama ta tashi za ka ji nan sula da ina mutan ƴan bushiya da su sai da su Umar da naji ana karanta su. Ku zo yau Allah zai saka muku. Yace mu dai muka zo a ƙarshe ko shakka babu an riga mu zuwa duniya. Amma fa a wurin falalaran alkiyama mu ne farko in ji Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun yadda hadisi a sharuwa lafiyar ne ko ya ƙara cewa nahnu awwalun nasi dukhula lil janna in aka bude aljanna mu ne farkon shiga in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana da dadi yana da dadi shi yasa ko sun dauke wutar lantarki ka caza imanin ka kawai ba wanda ya sai ana ka cajin imani suna ɗauke min fiyantar ka tada haddan Qur'ani ba shi kenan ba kuma wallahi ba za ka mutu ba suna kallo kuma za ka yi kuɗi ko sun ki ko sun so Allah zai baka rabanka nahnu qasamna bainahum maishatahum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace waɗanda suka gabace mu fa an ba su littafi kafin mu mu zo kun gane ko amma mu kuma da muka zo sai aka ba mu littafi a bayan su tare da cewa mu aka ba Qur'ani na ƙarshe sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga abin da suka yi ta saɓani a cikinsa. suka yi ta saɓani a kai mu Allah shiryar da mu. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wannan rana ta Juma'a ita ce ranar da Allah ya shiryar da mu zuwa gare ta ya nuna mana ita. Sannan duk wata al'umma za ta bi bayanmu ne, saboda mu an ba mu Juma'a su ba a ba su Juma'a ba. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Gadan Yahud, ran Juma'a yake faɗin hadisin. Ya ce, gobe ita ne Yahudawa suka zaɓa, yaushe ne gobe a ranar da yake magana? Asabar, sannan ya ce wa ba da rajin lin nasara ranar da zai biyo bayan gobe kiristoci suka ɗauke ta lahadi kenan da aka mun gode ma Allah saɓani na biyar shine dangane da azumi akwai daga cikin wanda su a cikin yahudawa sun ɗauki cewa azumi ba a yinsa gaba ɗaya wasu suna ganin kawai sai dai ka yi zuwa sha biyu ka ci abinci ka ji wani raina ma Allah wayo malam a ce da kai firɗe ɗan ƙato ba za a cire zakka a jikinka ba ai da aka tara maka dukiya sai aka ce ka kirga ka raba arba'in ka bada ɗaya saboda ka san ba bulus ka ci ba wani ma na jira ka bashi ko to da aka ba mutum lafiya sai shekara ta ƙare ba ce ka cire wani abu ba da aka yi azumi wata guda ka ji abin da wasu suke ji wani fashi wallahi ganin wata ne bambancin ramadan ɗin shi da wanda ba ramadan amma batun zama da yunwa haka yake zaune haka yake zaune shekaran jiya na unguwanmu wallahi iyali na take faɗa min wasu mata waɗanda suke aikawa gida ƙullu don an dama ko ƙullu ya kwanta ina ruwan da ke saman wallashi suke roƙa a taimake su su ɗan sai su gane naira ɗari ko ɗari biyu su barbaɗa su sha a gida a matsayin buɗe baki ko su je wurin mai sai da ɗan wake ɗan wake ka san ana jefa ruwan in aka daɗe ana jefa yana yin kauri wannan mai tasowan to wallahi roba roba za ka ga sun kai suna roƙa wannan ba za a baka duka ba sai yana da ɗiban maka su je su barbada siga su sha haka da kuma ɗan uwanmu ne musulmi ɗan uwanmu ne musulmi to kaga wannan akwai abun dubawa duk wanda Allah ya bashi dukiya a watan Ramadan dan Allah ya fitar da dukiya ya ci akwai yasaluna kama za yunfiqun dami wannan bayanin in mun zo yana gaba kaɗan bai wuce aya ɗaya ko biyu ba amma dai bayani ne da zai bukata a yi masa jinkirin bayani sau da haka in ka san Allah ya ba ka wani abu ko da ba ka da halin ka fitar da ɗanye duka ka bayar ka ɗan ƙara ko ka a kwanan gidanka makwabta ko suna da shi yara fana da yawa sun rinjaye su nauyin ya yawa don haka a ce ai suna dafawa ba lallai ne na isan su ba lallai ba ne ka ɗan aika ka za a yi zumunci ne ko ka ce da Allah ga ɗan abinci nan na zumunci yara mun san suna da ɗan sha'awa kaza kar ma ka nuna suna da bukata ka kau da kai ka ba su domin Allah to wannan shine daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kawo wannan sabani shine na azumi wasu suna yin bangare wasu kuma kwanaki suke zaba su yi daga cikin su mu kuma da Allah ta'ala zo sai zaban mana asalin wato shahrul ramadan sai Allah ya zaban mana watan ramadan wanda ga mu a cikin sa ko muna roƙon Allah ya amsa mana sai sabani na nawa na shida ita ita ce ta ƙarshe ƙarshen sabanin da aka yi wanda shine mafi dadin mafi amfanin ga wanda suka dace sannan mafi hatsari ga wanda suka zame shine sabani dangane da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su su da suka zo yahuda sun kafirce mishi alhalin Allah ya ce ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum sun san Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su da su suka haife su da suka ga Allah sallallahu alaihi wasallam sun gane shi sarai amma ba su basu basu basu basu yadda da shi ba saboda hasadan min inda an fusayi hasada da ke cikin zukatansu sai suka ki karban annabi sallallahu alaihi wasallam suke jin haushin addinin su kuma kiristoci da suka zo sai suka ga annabi isa to mu kuma da muka zo sai Allah ya taimake mu sai muka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine asalin wato fadin Allah fa hadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqqi bi idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wannan abubuwan da wasu malamai suka kawo dangane da karkasuwan sabanin kenan sai bayani na ƙarshe wanda malaman tafsiri suka yi akan ayan wanda ita ce mafi gamewa suka ce ya inganta a ma'anan ayan shine dukkan mutanen da mutane a baya sun kasance ba sa shirka da Allah suna tsayuwa akan shari'ar da Allah ya saukar amma sai aka wayi gari Allah ya aiko da manzanni ba don waɗancan saɓanin guda shida ba ma kaɗai da muka faɗa. A'a, an aiko da manzannin saboda mutane sun wayi gari nisan lokacin da babu annabawa sai suka koma suna jahiltan addini tunda suna mutuwa. Idan wani ya mutu, wani na da ilimi ya mutu da ilimin, ko shakka babu za a wayi gari waɗanda suka biyo baya ba su da ilimin da shi yake da shi. Wannan gushewan masu ilimin sai Allah ya ga cewan shari'arsa tana lalacewa a doron ƙasa sannan ana tauye haƙoƙi wani zai zo ce babu gado ya danne ya kwace na wani kamar yadda kiristocin suke sauransu sai sai mahaifi ya rasu ya mutu sai a zo rabon gado sai a hada hadda matan shi dan mahaifi sai ya kalli amaryan baban shi ya ce ni zan ci gadon amaryan baba kaga wannan koma dabbanci ko shakka babu to sakamakon wannan jahilcin da tauye haƙoƙi sai Allah madaukakin sarki sai ya aiko manzanni ya ba su littattafai su zo su karantar da mutane su koyar da su abin da Allah yake so saboda Allah yana so ya yi musu rahama ba dan ya musu azaba ba ina fata kun fahimta kenan ko da babu waɗancan saɓani da muka faɗa guda shida wannan dalili na ƙarshe shi kaɗai ya isa ya zanto dalilin saukan wannan aya a cikin alkur'ani wannan su ne ita ce ayin da muka karanta kuma an nuna min lokaci saura minti goma ba na tsammanin idan na shiga aya ta gaba za mu iya tafuka wani abu da zai iya dacewa da lokacin don haka ina ga shi mai haƙuri mu taƙaita a nan na ba ku sauran sadakar lokacin ku yi tasbihi ku yi ma'annabi sallallahu alaihi wa sallam salati da su don haka abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fe mana muna kira ga mutane su fara ɗan wasa aljihunansu ko da daku in Allah ya yadda a gobe za mu bayani dangane da buɗe asusu guda biyu da za mu yi a wannan shekarar bai ɗaya za mu buɗe asusu na marayu wanda dama mun saba duk shekara muna yin shi sannan na biyu mun yi bayani a ranar farko dangane da al'amarin wannan masallaci mai albarka insha Allah ku za mu zo da bayani dangane da aiki na masallaci din da kuma wasu abubuwa da la'alla suka shafi ibada a masallacin ko a yanzu ko a nan gaba waɗanda muke fatan daga ciki dai za mu nemi gudunmuwar ko muna fata za ku taimaka ku ba da gudunmuwa masallaci na Allah ne ya kamata mu taru mu raya shi gaba ɗaya wa annal masajida lillahi Allah ya taimake mu ya datar da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya fe mana akwai ƴan uwanmu da yawa da ba su da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki muna tawassuli da azumin da ke bakin mu ya Allah ka ba dukkan musulmin da bai da lafiya lafiya akwai wadanda suna kasuwa jari duk ya karye ya lalace ya Allah kai ne ar-razzaqu bil quwwati matin Allah kai ne ke yin arziki duk wani dan kasuwa musulmi wanda kasuwancin sa yake kasa ko yake cikin matsala ya Allah cikin rahamanka da jin kanka da arzikinka Allah ka haɓaka masa arzikinsa akwai wanda suke wurin aiki suke fama da matsaloli suke neman ko promotion ko makamantansu ya Allah ka ba su ci gaba da nasara a cikin ayyukansu sawa'un mun san su ko ba mu san su ba mata da suke gidaje ba su da mazajen aure Allah ka ba su mazan aure mazan ma da ba su da mata Allah ka ba su da gari sannan ka ba mu zuriya wanda za mu yi alfahari da ita a gidan duniya da ranar alkiyama abin da muke na daidai a rayuwa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka azurta mu ikon binta sannan Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ya Allah ka ba mu ikon kauce mata da nisan tanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh